إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين والمؤمنين من كل ذنب وخطيعة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukan yabo da dukan godiya da dukan jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna gode masa muna ƙara neman taimakonsa da agajinsa da gudunmawarsa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya shiryar da mu ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu wanda Allah maɗaukakin sarki ya shirye shi shine cikakken shiryayye Allah ka shirye mu ni da ku baki ɗaya wanda ya ɓata ba mai shiryar da shi tsira da amincin Allah da alherin Allah da albarkarsa da darajarsa da ƙimarsa da martabarsa su tabbata ga fiyayyen halitta jama'a wani ya zo zai karɓa addinin musulunci na'am daga lafiya cikin garin lafiya to ka zo kana so zaka musulunta to akwai wanda ya tilasta ka ko ya fosin ɗinka cewa dole sai ka karɓi musulunci ba wanda ya tilasta ka a raɗin kanka kake so ka musulunta zan gaya maka wasu kalmomi wannan kalmomin su ne ma'anar shigarka addinin musulunci in ka amince da su ka zama musulmi ka ce ashadu ashhadu Allah ilaha Allah Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Masha Allah to wannan kalmomi da ka faɗa su ne suka mai da kai musulmi ma'anarsa kuma shine ka shaida ka yarda ka amince babu wanda ya cancanta a bauta masa bisa gaskiya da dacewa sai Allah ka yarda da wannan ka yarda da wannan kuma ka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ne manzon Allah ne duk annabawa gaba ɗaya gaskiya ne amma yanzu dai Allah shi ya ce abu dokarsa da shari'arsa ka yadda da wannan ka yadda shi manzan Allah ne masha Allah to yardarka da wannan ita ne ta mai da kai da musulmi wannan suna kake amfani da shi a da what christ to christ gaba ɗaya ma to to wannan suna kake sha'awa yanzu na musulunci wanda kake so a saka maka Adamu? Na'am? Aliyu. To masha Allah. Yanzu sunanka Aliyu a takwaran Aliyu ibn Abi Talib kenan. Ɗaya daga cikin khulafa'ur rashidina kuma ɗaya daga cikin waɗanda Allah ya yi wa alkawarin aljanna tun daga nan duniya. Allah ya sa yadda Allah ya yi wa Aliyu alkawarin aljanna tun daga duniya da ni da kai da mu dukan mu nan Allah ya sa duka Allah ya mana wannan tagomashi. Allah ya tabbatar da kai a cikin addinin musulunci. Ga 'yan hizba da kwamandan su za su maka bayani na gaggawa wanda za ka zo mai sallah tare da kai insha Allah ta'ala Allah ya tabbatar da mu a cikin addinin Allah bayan haka ya ku yan uwana masu albarka sati da ya gabata idan ba ku manta ba idan kuma ba ku sha'afa ba mun ɗauko wata huɗuba mai muhimmanci wanda muka yi mata take da adabu tijarati wal kasab ko adabul kasabi wat tijara wato ladubba na neman kuɗi da kuma ladubba na kasuwanci idan na ce neman kuɗi ina nufin aikin da kai tsaye ba za ka kira shi kasuwanci ba kamar aikin da ya shafi ka yi amfani da ƙarfi ko ka yi amfani da iliminka ko wani abu makamancin haka haka kuma kasuwanci muna nufin ka saya ka sayar ka samu riba to waɗannan al'amura guda biyu hanyoyi ne da Allah ya halatta mana neman arziki ta dalilinsu to yaya waɗannan al'amura suke yaya kamata su zama a satin da ya wuce mun yi magana dangane da cewa Allah maɗaukakin sarki ya tsara rayuwar nan ba zai yiwu ka samu ba sai ka tashi ka nema haka Allah ya tsara da Allah ya ga dama zai iya bazo mana kuɗi kowa ya ɗiba kowa ya je ya killace a gidansa ya ta zara yana kashewa to amma Allah da kansa ya ce inda a ce haka za ta yi wuto da duniya ba ta zauna lafiya ba walau basata Allahu rizqa li ibadihi labagaw fil ardi walakin yunazzilu bi qadrin ma yasha'u Allah ya ce da Allah ya ga dama da sai ya shimfiɗa arziki wa kowa a duniya kowa ya wayi gari mai kuɗi ne ba wani talaka a cikinmu Allah ya ce sai dai da hakan za ta yi kuma to da mutane sun yi barna da ɗagawa a doron ƙasa da sun yi ba daidai ba da al'amura ba za su taɓa saiti ba ba za su taɓa tafiya a tsari ba sai Allah ya ce walakin yunazzilu bi qadrin ma yasha sai dai Allah yana sauke arzikinsa gwargwadon abin da ya ga dama wani ya bashi wani ya hana shi wani ya bashi mai yawa har ya fi ma ƙarfin tunaninsa da hankalinsa da lissafinsa wani kuma ya bashi kadaran kadahan ya zamanto shi da kansa zai iya lissafa maka dukiyarsa a ɗan ƙanƙanin lokaci ya san komai na dukiyarsa amma wallahi akwai wanda har ya koma ga Allah bai san yawan dukiyar shi ba walakin yanzilu bi qadrin ma yasha Allah madaukakin sarki ya tsara wannan duniya din ta tafi a wannan tsari na cewa dole a nema sannan a samu sannan ta yadda za mu gane shi nema wani abu ne mai muhimmanci malamai suka ce tare da irin mas'uliyar da ke kan annabawan Allah da manzanninsa na isar da da'awa wanda primary assignment ɗin annabawa shine kira zuwa ga Allah kira da abota wa Allah walaqad arsalna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu at-taghut wannan shine babban abin da Allah ya turo annabawa da yi amma saboda Allah ya nuna mana nema abu ne mai muhimmanci fita kasuwa ka je ka buga zuwa ka je ka yi aiki zuwa ka je kai kasuwanci zuwa ka je kai kwadago abu ne muhimmi sai Allah ya sanya annabawa rayuwarsu tana tafiya ne akan nema su ma da suke duk da cewa suna da mas'uliyya ta karantar da addinin Allah subhanahu wata'ala akwai misalai da yawa a ƙarƙashin wannan wanda za mu ga malamai sun buga kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi daraja da albarkar wato nema a cikin hadisi ingantacce wanda al-Imam Muslim Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗayan ku ya ɗauki igiya wallahi ya je shi kan dutse ko jeji ya ɗauro itace ya sayar ya samu kuɗin kashewa ya fi masa alkhairi akan ya dinga bin hannun mutane yana roƙonsu ko su bashi ko kuma su ainihin wato hana shi sannan ya tabbata wata rana annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ga wani mutum ya fito zai wuce ta gaban su manzan Allah da sahabbai mutum ne wanda Allah ya yi shi ƙaƙƙarfa lafiyayye suna ganinsa sai suka ce wai ha hadha law kana jalduhu wa shababuhu wa quwwatuhu fi sabilillah kai wannan Allah wadaran shi ina ma a ce girman sannan da kibar sannan da kuma lafiyar jikin sannan ya tafi ne domin yada addinin Allah ba wai ya tafi domin neman kuɗi ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هذا النبي يتي كركو فدهكا إن كان خرج إن كان خرج يسعى على ولده idan ya fito ne yana tafiya dan ya nemo abin da zai ciyar da ƴaƴan shi ƙanana sigaran wa huwa fi sabilillah manzo Allah yace shi ma akan tafarkin Allah da yada addinin Allah yake Allah zai ba shi ladan jihadi haka idan ya fito ne da nufin ya kiyaye kansa ala nafsihi yu'iffuha idan ya fito ne akan kansa don ya kare mutuncinsa wa huwa fi sabilillahi annabi yace shi ma wannan akan tafarkin Allah yake kaga wannan ba karamin dalili bane da yake nuna cewa nema abu ne wanda yake mai muhimmanci dan Allah zai baka ladan mai yada addinin Allah Allah zai baka ladan mai yin fi sabilillahi idan kana nema ya tabbata a ruwaya ingantacciya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ma akala ahadan ta'aman khairun min an ya'kula min amali yadihi mutum bai ci abinci ba a bakin shi wani abinci mai alheri sama da abincin da ya ci daga aikin da ya da hannun shi aka biya shi sai ce wa inna nabiyallahi dawud kana ya'kulu min amali yadihi ko min kasabi yadihi a watar waya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace annabi dauda ya kasance yana ci daga abin da ya tsururta da hannun shi abin da ya aikata aka biya shi ko abin da ya kera ya sayar aka bashi kuɗin kerawa da sayarwa to wannan shine abin da yake ci daga cikin arzikinsa wannan hadisi hima imamu tabarani ya fitar da shi hadisi ne ingantacce garari ya garo ba shi da wata matsala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan kaga wannan sai ya nuna mana cewa annabi Dawud mai yin sana'a ne yasa ma malamai suka ce wannan ce isharar da Allah madaukakin sarki yayi a cikin suratul saba da Allah madaukakin sarki yake cewa walaqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awbi ma'ahu wa tayr wa alanna lahu al-hadida an imal sabighatin wa qaddir fi sard Allah madaukakin sarki yace haƙiƙa mun bawa annabi Dauda daga gurin mu falala ya jibalu ya kai dutse awwibi ma'ahu ay sabbihillaha ma'ahu kai ta tasbihi da zikirin Allah tare da annabi Dauda yasa annabi Dauda aka ce idan yazo yana karanta littafin da Allah ya aiko shi da shi har tsuntsaye ne ke sakkowa suna zama akan kafadin shi saboda zakin karatunsa yasa wani sahabin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zo ya yi karatu a gaban manzan Allah da murya mai zaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da karatun ya burge shi ya ji daɗi sai ya ce laqad uutita mizmaran min mazamiri ali dawud hakika Allah ya baka algaita Allah ya baka sarewa yana nufin murya mai zaƙi ta karanta littafin Allah daga cikin sarewoyi da kuma ainihin wato algaitoci na alayen annabi dauda saboda haka annabi dauda mutumin arziki ne bawan Allah ne annabin Allah ne amma kaga Allah da kansa yace daga cikin falalar da muka yi masa mun ainihin wato sa duwatsu suna tasbihi tare da hi da tsuntsaye sannan kuma mun sauwaƙe masa karfe ta hanyar kere-kere da zai sayar ya yi ainihin wato aiki domin ya samu abin da zai ci a cikin rayuwar shi kamar yadda malamai kuma suke kafa hujja da ainihin wato annabi nuhu da Allah ke faɗa masa a ainihin wato suratu hud wa suna'il fulka bi a'yunina wa wahayina wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun wa yasna'u al fulka wa kullama marra alayhi mala'an min qaumihi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharu Allah madaukakin sarki yace annabi nuhu ya zo yana ainihin wato Allah ya bashi umarni da ya gina jirgin ruwa wasna'il fulka bi a'yunina wa wahayina ka gina ko ka kera jirgin ruwa akan wahayinmu mu muka ce ka yi sannan akan idanunmu muna kallon ka karka mun magana dangane da wanda suka zalunci kansu wala to khatibni fil ladina zalamu karka bincike ni ya zan yi da azzalumai banni da su kawai ni na san yadda zan yi da su innahum mughraquna Allah ya ce na rantse da Allah sai na durmiyar da su ba wanda zai tsira amma kai kan jina jirgin ruwa ka hau da kai da wanda suka yi imani da kai zan hayar da ku Allah ya ce wa yasna'ul fulka annabi nuhu sai ya zo yana kera jirgin ruwa to malamai suka ce wannan wa yasna fi'ili mudari'i din wato wannan ya nuna ba wai iya jirgin ruwan da annabi nuhu zai hau kadai ya gina ba wasu malamai suka ce siga ce da take nuna bayan wacce ya gina kuma ya ci gaba da ginawa yana sayarwa yana samun abin kashewa haka wasu malaman tafsiri suka ce yasa suka kawo wannan kissar a matsayin aikin da annabi nuhu yake yi domin ya kiyaye mutuncin kansa ya kiyaye darajar kansa sannan annabi musa isarsa ba ɓoyayya ba ce a cikin suratul qasas lokacin da ya baro abin nan garin masar walamma warada ma'a madiyana wajada a alaihi ummatun minan nasi yasqul wa wajada min dunihim imra'atani tazudan qala ma khatubukuma قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل wato annabi Musa ya samu rigima tsakaninsa da mutanen Fir'auna hatta kai daga ƙarshe wani mai bashi shawara daga cikin muminai ya ce masa yana ganin ya bar garin nan in ba haka ba mutanen nan suna shirin za su kama shi su kashe shi annabi nuhu ya taho madiyana wasu suka ce annabi shu'aibu ya gamu da shi wasu suka ce kuma a wani ne daga cikin salihan bayi ba tafsiri muke barantana mu koro maganganun gaba daya amma dai magana mafi inganci malamai suka ce ba annabi shu'aibu bane domin ba zamanin su ɗaya ba wannan wani fage ne da za a kawo ayoyin da maganganun a bambance tsakanin zare da abawa wanda kuma ba shi muke ba a halin yanzu muna so mu isar da sakon da muke so mu isar ne cikin kissa da haka annabi Musa da ya zo cikin Madiyana abin da ya fara cin karo da shi shine rijiyar garin Madiyana wanda gungun mutane suke iya buɗe ta da rufe ta sai samu wasu 'yan mata guda biyu su sun koma gefe sun ƙi shiga tamutsutsun mutane ana ɗiban ruwa to daga baya bayan waɗannan mutane sun watse an rufe rijiyar sai tambaye su ku kuma me ya faru ƙala ma khatubu kuma meye ne lamarinku me ya tafe ku yaya ana ɗiban ruwa ku kuna gefe sai suka ce a'a mu ba za mu sha yadda ainihin wato dabbobin ma har sai jama'an nan sun watse sai suka ce wa abuna shehun kabir saboda babanmu dattijo ne ya tsufa to anan malamai suka fassara biyu suka ce wa abuna shehun kabir babanmu ya tsufa ba zai iya zuwa ya zo ya shayar da dabbobin ba don haka dole mun wata mu za mu zo to amma mu kuma gidan mutunci ne ba za mu shiga aita mu da mu ba dan mutunci ne mutanen arziki ne babanmu ya mana tarbiyya bai yadda da mu a rawar tiktok ba bai yadda ba mu yi ba bai koya mana wannan ba bai koya mana shigar banza mu dinga shiga gari muna fetsaranci da lalata ba ballantana mu shigo cikin maza muna ture ture da su suna tura mu muna tura su wa abuna shehun kabiru su saboda haka annabi musa da ya ji wannan magana ta burge shi fasakala kuma sai ya ce to ba damuwa bari su watsi zan shayar da ku haka annabi musa rijiyar da kusan mutum goma ko sama da haka suke iya buɗe ta da hannu ɗaya yasa ya ɗaga murfin ya ajiye shi a gefe ya ja musu ruwan suka sha suka shayar da dabbobinsu sannan sai ya koma gindin bishiya sai ya je ya kwanta yana hutawa to ana nan a wannan hali su kuma sai suka ji daɗin wannan abu da suka je suka gaya babansu labari sai baban ya ce musu su zo su kira annabi Musa faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana falamma ja'ahu wa qassa alayhi alqasas qala la takhaf najawta min alqawmi adh-dhalimin wato lokacin da ya same su ya gaya musu suka gaya masa sai ya ce ku je ku kira min shi sai ɗaya daga cikinsu ta zo tana tafiya cikin kunya faja'athu ihdahuma tamshi ala istihiya cikin kunya ta ce babana yana kiranka yana so ya maka alheri da ihsanin abin da kai mana da ya zo annabi Musa ya bahi labarin rigimar su da Fir'auna da mutanen Fir'auna sai ya ce karka ji tsoro daga yanzu dai ka tsira daga azzaluman mutane ba abin da zai same ka da izinin Allah tun daga zona to anan ne sai ɗaya daga cikin 'yan matan ta ce ya abatista ajirhu inna khaira manista ajartal qawiyyul amin ya babana ista'ajirhu ɗauke shi haya ɗauke shi ɗan aikin gida ɗauke shi mai kwadago ɗauke shi mai maka wani abu na hidima kana biyansa saboda mafi alherin wanda za a ɗauka ya yi aiki a biya shi shine alkawiyu al'aminu mutumin da yana da ƙarfi zai iya harkar yana da experience yana da ilimin abun wane ne Allah ya bashi ilimin yadda ake juya kasuwa ta hanyar sayan buhunhuna a sayar sai ka ce kai zo ni ba da lokaci da zan iya wannan harkar amma Allah bani capital kuma kai kuma na lura ka san harkar kuma kana da amana ga miliyan biyu ka je kaka juya mana duk sati ka zo mu lissafi mu garibar da aka samu kai kana da kaso kaza cikin abun ni ina da kaso kaza cikin abu wannan ya halatta musulunci ya yarda da wannan akwai tsari na murabaha da tsari na mudaraba wanda wala Allah idan lokaci ya yalwata mana koda a hutubar gaba za mu tattauna a kanta so don haka Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari cewa wannan yarinya ta gaya wa babanta wannan baban ku sai ya yarda sai ce inni uridu an unki haka ihdabna tayda ihdabna tayya hataini ala an ta'ajurani thamaniya hijaj wa in atmamta asharan min indika satajiduni insha Allahu min as-salihin ya gaya masa ya ce ya kai annabi musa ina so in aura maka ɗaya daga cikin waɗannan yara nawa saboda hi baban ya tsinkaye tun da yarinyar ta ce a ɗauke shi aiki to tana son shi ne to ka san mutanen da suna da kunya don haka bata fito ba sai ta ɗan zagaya ta gefe he ta dawo inda ake bukata to sai ba gane so kar ka zama da cikin daridi a gidanka in yarka ta zo tana magana da kai ka tsaya ka kasa kunne da kyau ka fahimci ina ta dosa kuma ka ji tsoron Allah in har ta nuna maka ga abin da take so kuma ba kuskure bane ba laifi bane kada kai ra'ayinka na banza da tunaninka na marasa tunani ka ce kai ba za ka yi mata abin da take so ba musamman a harkar aurataya wannan rigimar tana nan yanzu a cikin mu dewa kaga yarinya ta zo tana kuka ta kawo ƙara in ta kawo ƙarar kuma sai ta ce don Allah malam kada a gaya wa babana ni na zo na faɗa in har na faɗa to bala'in da zai faru kuma ya fi wanda muke ciki yanzu wannan wani irin masifa ne jama'a to kaji annabawa daga wannan maganar ya gane cewa tana son annabi musa ne kuma tun da ya gane annabi musa mutumin arziki ne sai martayin yarinya haka ake bukata ka sani cewa ɗaukar yarka ko aurar da yarka ga mutumin arziki kamar tayin ta ya aure ta ba gazawa ba ce wallahi sun matallahi domin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya yi haka ga sayyidina ali shi ma an masa haka saboda haka magabata suna da wayewa ta addini da sanin ya kamata wanda ta fi wayewar mu ta banza ta wannan zamani mana wayewar turawa wayewar gidadawa wayewar marasa ilimi marasa hankali mutum ya zo hiye ta maltreating din gidansa yana abubuwan da basu kamata ba kuma duk duniya a rasa wanda zai je sami hiyamar magana duk duniya ya ce shi baya jin maganar uban kowa don haka kowa tsoro ake aje a kaimar kukan cewa ga wanta ta kawo karaka saboda haka ya ce zan aura maka ita idan kai mun aiki ko noma ko kiwo na shekara ainihin wato takwas amma ya ce in ka cika goma to wannan babu laifi amma ni dai bana so in matsa maka za ka same ni cikin salihan bayi ba zan saba alkawari ba da wannan ne malamai suka ce ya halatta ka ɗauki mutum ka ce zo mun buɗe shago na kaza ka zo mi kasuwa za mu shekara goma da kai daga ƙarshe zan sallame ka amma ka duba zaluncin da wasu suke yi wa yaran nan sai ga mutum ya ɗauki yaro aiki kun yi shekara bakwai da shi shaura shekara uku ko takwas shaura biyu wallahi sai kulla masharri sai kore shi a shagon ana yin haka ku ba a yi ana yi ana yi ku ji tsoron Allah yan kasuwa wannan hudubar kusan guda biyar ce za ta zo na rantse da Allah ba wata gaba da zan bari sai na yi magana a kanta in za ka daina zuwa he ka daina zuwa wani kulli wuji hatin huwa muwalliha fastabiqul khairat kaga dama kar ka sake zuwa na rantse da Allah sallah dai dole ka yi aiko to in baka yi ta masallacin ya tafi baka da matsala amma dai ka sani na rantse da Allah duk matsalar da Allah ya sa na santa kuma na karanta ta wallahi tallahi sai na yi magana akan ta wannan shine ka'idar saboda ka irin abin da wasu ke yi da ba daidai ba a irin wannan tsarin ba daidai ba ne kun ji dai wannan bawan Allah ya gaya annabi Musa ni za ka same ni salihi mutumin arziki ba zan saba alkawari ba ba zan zalunce ka ba in kai shekara takwas ɗin nan kwana ma alkawarin zan aura maka yarinyar nan nawa ne aka samu cikin mutane wanda suka yi irin wannan yarjejeniyar wani ma saboda tsabar zalunci wallahi malar rubutu aka yi hadda lauya amma da lokaci ya zo hima sai ya ɗauko lauyoyi aka shiga kotu ya ce hisan bai san wannan magana ba ko kuma ya ce yaron ya sata mar miliyan biyar don haka dama sun yi ittifaki zai bashi miliyan hudu da dubu ɗari biyar da haka yanzu cikatan dubu ɗari biyar zai kawo masa wannan yana faruwa tsakaninmu kuma shi yasa Allah sai ya hana ka ga dukiyar ta taru tabbas amma sai Allah ya hana ka zaman lafiya saboda ka zalunci wanda kuka tara tare da ita ku duba saboda tsabar ludufi da tausayi na Allah Allah madaukakin sarki ya tsara cikin sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cewa zakka da mutum zai fitar daga cikin wanda suka fi cancanta a bawa dukiyar zakka su ne yaranka na shago da yaranka da kuke aiki da wanda suke taya ka neman arziki saboda ka tausaya musu saboda hidimar da suke ma amma kaga mutum wai wannan ba ma magana wannan fa ba haƙƙinka ne in kaga dama ka hana ba kai laifi ba in ka hana amma yana daga cikin waɗanda malamai suka ce suna cin zakar mutum shine masu taya shi neman arziki saboda Allah ya tausaya to shikenan wannan ma an ce ka yi ballantana kuma haƙƙinsa wanda ya cancanta ka biya shi za ka yi ba wa aya zakinta a gobe kiyama wallahi ko kuma yara a wannan gabar ku ji tsoron Allah domin da yawancinku kuma ana ɗaukar ku kuna amfani da wannan dama na amincin da aka yi da kai ka dinga zara kuɗin mai gidanka ka dinga sayar da kaya baya nan kana sa kuɗin a aljihunka ka dinga abubuwa na rahin mutunci wanda wani idan ya gano ka sai ya tunanin cewa ka jima kana masa don haka bai san iya dukiyar da ka barnata masa ba a irin wannan ne za a ga wani zai ce to na fanshi ba ruwana da kai ka tashi ka bar mun shago kai ka jawo wa kanka wannan kuma sau da haka ku kula kuma ku ji tsoron Allah idan mutum ya ɗauke ka aiki ko ya ɗauke ka a shago ko ya ɗauke ka kaza to ka tsaya ka kiyaye masa mutuncin dukiyarsa kar ka yadda ka taba kuma annabi muhammadu ya ce wallahi duk dukiyar wani wanda ka ɗauka ka ci ko a shago ko a gurin aiki ko wani abin nan ranar kiyama Allah zai jefa ta a cikin wutar jahannama ya ce je ka ɗauko musu abasu shiga ka ɗauko musu abasu shiga ka ɗauko musu in ji Allah zai jefa ta a wuta ya ce shiga ka ɗauko ta kuma baka isa ka shiga ka ɗauko ba in ka shiga ka tafi kenan wallahi saboda haka wannan yana daga ciki don haka annabi musa ya yi wannan wanda wannan yana nuna mana kawai irin kalar yadda annabawa suka yi wannan sannan malamai suka ce banda annabi musa mun sani dai sira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama cewa ya yi wa khadija bintu huwailid matarsa kafin ta zama matarsa ya mata kiwo ya mata abin nan ainihin wato kasuwanci da dukiyarta dama makiyayi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan suka zo suka gamu da Khadija da ta ji amanarsa ta ce ga dukiya je ka dinga juya mana muna samun abin da zamu ci da abin da zamu sha dan haka har kasar Sham Siriya wannan da kuke gani tun daga Makkatul Mukarrama annabi Muhammad yake zuwa har Siriya zai kasuwanci da kudin Khadija da haka annabi ba ci ma zauna bane bai sunnanta mana kawai ka zauna wai kawai kana jira wani ya baka ba wani daga cikin malamai an masa wata tambaya dangane da wai ga wani mutum wai hi darajarsa da girmansa da kimarsa ta kai shi yana jin kunyar ba zai iya tashi ya tafi ya je nemi kuɗi ba yace to ku tambaye shi ina yake da annabi Muhammadu to amma asirarsa mun ji cewa yana tashi ya tafi har sham ya je kasuwanci ya dawo a yi lissafi a cire riba a biya shi to kuma kai waye ta bakin na 'yan duniya hu ayu basilin Allah ya sauwaje wani daga cikin magabata yake cewa inni la akrahu rajula abdullahi dan mas'ud ne yace wallahi ina kyamar mutum farigan gashi nan zauna kara zube la fi amri duniya wa la fi amri akhiratihi shi baya aikin duniya baya na lahira wannan mutumin ina kyamarsa inji dan Masa'udu Allah ya haɗa mu da shi a aljanna Luqmanul Hakim yake gaya wa ɗansa yace ista'in bil kasabil halali alal faqari ka nemi agajin Allah ta hanyar neman kuɗin halal ka daki talauci sai ya kai shi bango wallahi na ga wani ya ɗora a Facebook wata magana ce ta raha amma ni magana darasi na ɗauka kuma ta ɗan ban dariya kaɗan yace ba lalle ne sai ka yi kuɗi a rayuwa ba ya ce amma kar ka sake wa talauci fuska don bahi da mutunci da Allah ya kowa ga wannan magana maganan gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne ba lallai ba ne sai kayi kuɗi don Allah bai rubuta ka cikin masu arziki ba ba za ka yi ba wadda kar ka kallafa ranka cewa sai kayi kuɗi amma kar ka sake wa talauci fuska don bahi da mutunci ina ma'anar magana ce a dunkule ta hikima ma'ana kar ka zauna baka nema talauci in ya zo yadda ke ka wallahi tallahi sai ka rasa ina zaka sa kanka dan haka karka sake mar fuska ka tashi ka nema amma karka kwalla faranka dole sai ka yi arziki ba lalle bane to kuma idan ka fara din Allah na iya azurta ka nawa ne wanda kai ka san tarihin su da yadda suka fara yau ga su millionaires yau ga su billionaires masu arziki nawa ne suka taso harkar neman ana ganin ta jigari jigari har wasu suna musu dariya amma yau an wayi gari manyan masu arziki ne to wannan duk yana daga cikin abin da ya kamata ya zanga zama ma darasi a cikin rayuwarka da rayuwarmu baki daya Allah ya taimake mu sa'an nan ya ku bayin Allah lokaci ya tafi yanzu ne kuma za mu fara magana akan ladubba na alkasabu wat tijara adabul kasabi wat tijara wannan kamar wato himfiɗa ne na abin da ya kamata mu gane dangane da wannan wato al'amari mai muhimmanci barin karanta ladabi kwaya ɗaya sai mai addu'a shine an yi taharrar halala ba idan mutum zai nemi kuɗi to ya ƙoƙari ya ga kuɗin da yake nema halal ne wanda yake mai kyau saboda hadisi ya tabbata yana arba'unan nawawiyya Allah maɗaukakin sarki yake cewa in ji annabi Muhammadu inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban maza Allah ya ce lalle Allah tsarkakakke ne baya karɓar aiki sai mai tsarka sai mai tsarki wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalina kuma Allah ya umarci mu'mine da irin umarnin da yayi wa manzanni me yace wa manzanni ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihan inni bima ta'maluna basir ya ku manzanni ku ci daga halal ku aikata aikin arziki ina kallon ku duk abin da kuke yi sane ce ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'buduna ya ku masu imani ku ci daga dadadan abin da na azurta ku da shi na halal kuma ku bauta wa Allah shi kadai idan da gaske ku bayinsa ne ba 'yan banza bane ku don haka Allah ya faɗa musu wannan don haka mutum ya yi ƙoƙari ya je ya nemi arziki ta hanyar halal ta hanyar da ta dace Allah maɗaukakin sarki zai azurta shi abubakar bin siddiq Allah maɗaukakin sarki haɗa mu da shi a aljanna ya sha daga nono wanda yake bawansa ya kawo masa dangane da abin da ke kawowa duk wuni yana biyan yana biyan yana biya wa abin da aka dora masa sai da ya sha nonon sai tambaye shi kai ina ka samo nonon nan sai ce takahantu li qaumin fa atuni a zamanin zamanin jahiliya kafin na musulunta na taɓa yi wa wasu mutane bokanci tun da ne musu bokancin sun samu nasara akan abin da suke bukata sai muka rabu da su ba mu haɗu da su ba sai yau suna gani na kai ba kai ne bokan nan da kai mana kaza ba yace ai na musulunta yanzu ba na bokanci suka ce to amma akwai haƙƙin ka ai a gurin mu to shi bai fahimci cewa irin wannan dukiyar ba ta halatta bayan musulunci ba da haka sai ya karɓa sai ya je he sayo nono ya kawo sayyidina Umar a matsayin abin da aka ɗora mar na yini to Umar ka duba shugaban ƙasa jama'a Umar yana cikin yunwa yunwa ta gama da Umar da haka yana karɓa bai wata wata ba sai bismillah sha san da ya sha ya higa cikinsa sai kuma ya dawo taitayinsa sai tambaye shi kai kan ina ka samu nonon nan sai ce gashi gashi wallahi tallahi marawaici yake cewa na ga umar ya sanya abubakar kai afuwan na san ina ga abubakar ya sanya hannunsa yana ƙaƙalo nonon nan daga bakinsa daga cikin cikinsa yana amar da shi ya ce na rantse da Allah sanda ne tsammanin daga ƙarshe zai harayo da ransa gaba ɗaya saboda yadda sai na abubakar ya sa bakinsa yake ƙoƙarin hannunsa yake ƙoƙarin amayar da wannan nonon bayan da ya gama amayar da shi gaba ɗaya sai ya ce Allahumma inni a'tadiru bika ya Allah ina mika uzuri na zuwa gare ka mimma hamalatil uruqu daga abin da ya makale a jijiyoyi wanda ban isa na kakalo shi ba wanda ya saura a jijiyoyin jikina ya bi jikina Allah ina mika uzuri ka yafe mu Allahu akbar ya amar amma har yanzu yana roƙon Allah yafiya kuma jama'a wannan abun kuskure ne Umar ya ko ba kuskure bane kuskure ne Allah yana yafa kuskure ko baya yafewa amma wallahi saboda yadda suke bin Allah malam ba sa yadda da karamin uzuri su mika wa Allah uzuri da rantse da Allah wanda daga cikin magabata ya ce da Umar ya san yadda zai katso na cikin jijiyoyin jikinsa da jininsa na rantse da Allah ko zai mutu sai ya katso ya fito da hiwaci amma kai babu ruwanka yaki halal yaki haram yanzu kan ma an daina yaki halal yaki haram yaki haram kawai halal din ma yanzu an watsar da ita kai ba ruwanka duk abin da ya zo bakinka alhalalu ma hallafi yadika halal kawai shine abin da ya zo hannunka in dai ya zo to baka san ta ina ya zo ba ruwanka kawai ci kake yi za ka yi jawabi gobe kiyama Allah ya sauwake ni gani da ku gaba ke daya da ka yace ina ina ro ina roƙonka Allah ka tsare ni daga abin da ya ya cakudu da jijiyata da jinina da kuma abin da ya makale a cikin hanjina wa khalaqal ko wa khalaqal am'a da abin da ya ci kudu da cikin hanjina Allah ka sauwake ni Allah ka yaye min karka kama ni da wannan to haka Umar shi ma an samu irin wannan shi kuma nonon sadaka ya sha na raƙuman sadaka bai sani ba ma'ana raƙuman zakka shi ma da ya sha san da ya amayar da shi san da ya amayar da shi saboda ba raƙumansa ba ne na zakka ne aka kawo don haka yana tsoron kada Allah ya tambaye shi ya ɗauka daga nasa aka tatso a daga na zakka aka tatso masa aka ba shi ya sha daga baya da ya gane ya dinga ainihin wato ƙoƙarin abin nan magana ta kusa da ƙarshe abdullahi tusturi Allah ya masa rahama yake cewa la yablughu al-abda haqiqatal iman wallahi dan adam ba zai taba zuwa makololuwar imani ba hatta ya kuna fi arba'i khisalin har sai ya samu abubuwa guda hudu sun tattaru da shi ka ji wannan da kyau in ji wannan ni da nake karanta ma dukkan mu wallahi kowa ya ji wannan da kyau abdullahi tusturi tusturi yake cewa dan adam ba zai taba zama cikakke mai imani ba sai ya cika abubuwa guda hudu na farko yace ada'ul faridatu bis sunna kai kokari duk abin da Allah ya dora maka wajibi ne karka yadda ka dinga wasa da shi duk abin da aka ce wajibi ne sallah ne azumi ne aikin hajji ne ka samu da duk abin da Allah ya ce ma wajibi ne kar kai wasa da shi inji Abdullahi Tusturi yace idan kai wasa da wannan wallahi ba za ka gama lafiya ba sannan nabi yace wa aklul halali bil wara'i ya zama duk abin da zai higa cikin ka halal ne kuma kana ta ka tsantsan da cin haram yace in dai ka samu matsala baka tantance me ke higa cikin ka to za ka game da Allah ba za ku shirya ba wallahi na uku wajtinabun nahyi wajtinabun nahyi zahiran wa batina da kuma nisanta duk abin da Allah ya hana a fili ko a boye ma'ana ya bayyana maka ko bai bayyana ba in dai Allah ya hana kawai ka bari wannan shine abu na uku abu na hudu wa sabru ala zalika ila al maut kuma kai hakuri akan haka har sai ka mutu kar ka yadda ka canja da ka taso mutumin kirki ana ganin ka bawan Allah ana ta alfahari da kai ana yabanka ana jin daɗin ka daga ba da abu ga abubuwan ka sun birkice gaba ɗaya ka dawo mutumin banza hulɗar kama da mutanen banza abokan ka mutanen banza komai naka na banza yace to kai hakuri akan waɗannan abubuwa jama'a wani daga cikin magabata ita ce magana ta ƙarshe ku yi hakuri wallahi maganan akwai cin rai ne kuma za ka so kai da kanka da wanda suke sauraron ka su gyara sai Allah ya gyara mana gaba daya wanda daga cikin magabata jama'a ya tura yassa gonarsa ta je ta tsunko masa yakuwa za a yi masa miya wallahi bari ku ji bayin Allah yarinyar da ta je ta tsugo wannan yakuwar ta kawo aka yi miya aka kawo wannan bawan Allah wallahi yana gutsurar gaya da ya tsoma a miyar ya bismillah ya sa a baki sai ya fahimci wannan yakuwar in ma tasa ne to wacce ba tasa ba ta shiga ciki a miyar ya gane wallahi sai ya kira yarinyar ya ce ke ina kika je kika banko yakuwar nan ta ce a baba a gona mana ya ce a gona ta inda na tura ki ce kwarai da gaske ya ce amma babu abin da ya faru ta ce to gaskiya akwai abin da ya faru amma ni ina ga ba matsala ba ne ta ce ya kuwa ta kusa karewa ta zo kan iyaka wanda zan kunka maka to sai na ga wata gindi guda biyu sun yi kamar suna cikin gonarka sun yi kamar suna cikin gonar makocinka sai ta wai ta ce tun da kwaya biyu ne kuma ta ga wannan ba zai isa ba tana ga kawai taka ne ina ga kawai taka ce kawai sai na yanko da su sai na kawai ce kin ji matsalar ina sha na gane cewa wannan biyar ta haramun ce ba ta halal ba ce wallahi miyar ya sha amma ya gane cewa akwai haramun a ciki saboda tsabar yadda ya tsara rayuwarsa daga ciye-ciyen banza na haramun mana ma yau mutanenmu ba abin da ya dame su da abin da zai shiga cikin su da abin da za su saka da abin da za su daura da abin da za su kaza dan abin da ya zo ma habba wa dabba haka mutanenmu suke aiwatarwa ina roƙon Allah da ni da ku Allah ya tsare mu daga wannan mummunar ɗabi'a Allah ya ciyar da mu da halal ya shayar da mu da halal ya tufatar da mu da halal ya buɗa mana harkokin kasuwanci da harkokin neman mu ya tsare mu daga zalunci da keta da mugunta kowace iri ne ya tsare mu daga cin amana komai kankantarsa komai girmansa Allah maɗaukakin sarki ka samu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wuta cin naman jikin mu subhanahu wata'ala ka samu gama da duniya lafiya dan uwa ku biyo mu sati mai zuwa wala Allah za a ji hudu ba ta uku insha Allah ta'ala wannan ita ce ta biyu domin ci gaba da tattaunawa akan wannan hutuba mai taken adabul kasabi wat tijara wato na dubban neman kuɗi da kuma kasuwanci Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ya amsa mana bukatunmu Allah ya yi mana matsalolinmu Allah sa aljanna ta zama komar mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله